والمسلمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ina ga muna tara kenan ga watan jama'a ula ko hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 watan turawa muna sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 2018 kai Allah ya kaddara mana zama domin ci gaba da karatu a littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari wancan satin mun kwana karatu na ƙarshe a babin da ke cewa babu man asbaha aminan fi sirbihi wanda ya waye gari yana cikin aminci a wajen sana'ar shi ko a cikin dukiyar shi kuma ya waye gari cewa Allah ya bashi lafiya a jikin shi yana da abin da zai ci kamar an tattare masa dukin duniya ne baki ɗayanta yau imamul bukhari ya ce babu tsibin nafsi shine inda za mu tashi karatu ina ji a darasi na 45 kenan ko na'am kuma a lambar hadisi na 301 ya ce babu tsibin nafs babun kwanciyar hankali ko daɗin rai ko natsuwa da za a yi kiranta da ɗibin nafs mutum da ya ji ya natsu a ɗib shi ne abin da dai idanunka ko hawas organs ɗinka sense organs ɗinka inda za su natsu da abu wannan ne ake kiransa a ɗib ko dai hanci ya shaƙa ya ji daɗi wannan natsuwar da ana kiran ɗib ko ido ya gani a samu natsuwa ko baki ya taɓa a ji ko iska ta taɓa jikinka ka ji wannan natsuwar duk ana kiransa a ɗib to a samu kwanciyar hankali ko natsuwa ko daɗi a rai me wannan matsayin abin cikin addini ina abin da Imam Bukhari zai karanta yace haddathana Isma'ilu ibnu Abi Uwais qala haddathani Sulaiman ibnu Bilal an Abdullah ibn Sulaiman ibnu Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'adh bin Abdullah ibn Khubayb bin al-Juhani yuhaddith an abihi an ammi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى وصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم نعم shi wannan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kharaja alaihim wata rana ya fito inda suke ya fito majalisa wa alaihi atharu ghuslin da alamun wanka a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alamun wanka ko dai ruwa yana diga alama ce ta wanka ko jikin mutum da lema alama ce ta wanka ko ko nishaɗi da kuzari da ake samu a bayan an yi wanka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito musu ɗaya daga cikin alamun da suke nuna wanka akwai ko mutum ya shafa mai ya fesa turare alamar cewa ya yi wanka ne ya dai yi ado ya yi sukola ko haka manzon Allah ya fito wajensu ya ce wa huwa tayyibun nafs yana cikin walwala yana cikin nishaɗi shine da Imam Bukhari kullu babi din ko tayyibun nafs kana kallon manzon Allah kaga a cikin natsuwa yake da walwala fadhananna annahu alamma bi ahli mai riwaya yace sai muka yi tsammani annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamma bi ahli sun tattauna ne da iyalin shi na'am fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah naraka tayyiban nafs yau mun ganka cikin walwala mun ga kana nishadi ga haske a fuskarka alama ce ta cewa abin da ke cikin zuciyar jam lafiya kalau kala sai manzo Allah ya ce ajal walhamdulillah sai ya ce tabbas mun wa Allah madaukakin sarki godiya yadda kuka ga walwalar har can haka nake cikin walwala da kwanciyar hankali akwai dadi a cikin ran eh naraka tayyiban nafs kala ya ce ajal walhamdulillah rajka mu nayi magana okay ajal yace walhamdulillah thumma dhukira al-gina to da akai wannan fa duk an ci gaba da tattaunawa da an yi da irin arahi na majalisa da waye an ci gaba wannan ya taho wannan wannan ya sako wannan ya sako wannan ya aka ɗauko kuma zanci a kan wadata ina ce fumma adatu atafin ko lidalalati ala tarki a tartib wa tarahi wacce take nuni cewa dai maganar a jere suke amma akwai ɗan tazaran lokaci tsakani bacin an tauna an tauna har dai gaba ta kawo sai aka fara tattauna akan al'amarin dukiya akan al'amarin wadata akan al'amarin Allah ya lwata maka cikin rayuwa me matsayin kuɗi me matsayin wadata faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi annabin ke cewa innahu la ba'asa bil gina yace ai babu laifi ga wadata liman ittaqa amma ga wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki duk wanda ya ji tsoron Allah zai yi abin da ya dace da dukiya dan Allah ya sako dukiya a hannun shi wannan ba matsala ayi ka dan gote in dai kana da tsoron Allah ba matsala ko kudin ka a ce yafi nawa na Bill Gates to shi ne fi kowa kuɗi? wala yusuf ne? na shi ne na nawa yanzu yana warren warren buffett ko? to ga sunan dai kowane irin mai kuɗi ne ayyuka a ce kana da dala biliyan kaza in dai akwai tsoron allah za ka sarrafa ta yadda ya dace ko kuma mu yi ta gwari-gwari ayyuka abdurrahman ibn aufin ko? eh ina gadi ya fi kamata a yi ka akan waɗannan ko eh ka zama Abdurrahman ibn Auf sai ya ce la ba asabil gina limani taqa babu laifi ga wadata amma ga wanda ya ji tsoron Allah zai yi taka tsantsan wajen yadda zai samu dukiya zai yi taka tsantsan wajen sauke haƙin dukiya kuma zai yi abin da ya dace da ita wannan dukiya din tunda mun wuce a baya ajwadun nasi kuma za mu tadda a gaba ajwadun nasi sai manzo Allah ya ce amma fa wasihha lafiyar jiki e lafiya liman taqa ga wanda ya ji tsoron Allah khairun min al-ghina tafi alkhairi akan wadata Allah ya baka lafiya a jikinka komai aka taba garau dakam kake wannan yafi alkhairi akan wadata in ba gane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba baka da problem na haifatan shi baka da problem na siga baka da problem na HIV baka da problem na ciwon koda ko ciwon zuciya ulsa da dan dama dama ko kadan hada su ulsa din ma dai na wai karan zako da kaina a jiki eh to duka waɗannan cututtukan he ga wani idan Allah dora maka sai mutum yake Allah Allah ina ma a karɓi dukiyar ya samu lafiya saboda idan ciwon yayi tsanani bala'in yayi bala'i in ka tada mutum za ga abin tausayi ne sai yake burin ina ma a karɓi dukiyar a bahi lafiya wani gaje ka sami asibiti dakatar da shekara goma wani shekara bakwai wani shekara biyar kuma duk abin da za a mai an saya inda gurbin gadansa yake sai an biya aikin da za a mai a kullum sai an biya kuma fata yake Allah ba lafiya taka da kafar shi to wani inda za a ce kawo duk abin da kake da bukata ka zagaya cikin al'umma na wata daya zai iya badawa ya sa manzon Allah ya ce lalle lafiya kam ga wanda ya ji tsoron Allah sama take da wadata eh wanda aka hada masa bin wannan hine mai gagarumar riba ko ga lafiyar ga kuma wadatar amma in zaba za a yi to zaman lafiya na'am na'am a akai da ka faɗa wasu hatu liman da taƙa khairun min al-ghina sai ce wa tibun nafs yace kaga walwala kwanciyar hankali natsuwar rai minan ni'ami to ita ma tana cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki ka waye gari ka ci ka kana cikin walwala ka waye gari ka ci ka cikin nutsuwa ka waye gari ka ci ka cikin sanyin rai ba abin da yake daga ma hankali ba abin da yake bata ma rai wannan ni'imar Allah ce tana da buƙatar ka zauna kawai Allah madaukakin sarki godiya akan ta in ba ka gane ba kuma wata ran zaka waye gari ka je ka kawai cikin kunci ka rasa abin da yake ma daɗi kuna masifa da mutane ka tsane mutane ka tsane rayuwar wannan ka gane wannan abun matsala ce to a cire maka to wani abun kwa ni'ima ce in dai kawaye gari ka ji ka kana cikin walwala kana cikin ni'ima kana cikin nutsuwa to ya kamata ka fado cikin masu Allah madaukakin sarki godiya da an yi magana ka ce alhamdulillah kamar da manzo Allah saka ce naraka tayyiban nafs yace ajal walhamdulillah to kai ma idan ka samu kanka cikin nutsuwa ga lafiyar wata kilga abincin da za a ci ko ba wanda yake kawo maka farmaki ba wanda yake kai ma hari kuma ga ɗan kwanciyar hankalin ga arziki ga kuma Allah ya kama nutsuwa da walwala ana kallon fuskar ka za a ga annuri ba abin da ya tada ma hankali lalle ya cancanta ka gode ma Allah madaukakin sarki wannan shine hadisi na farko Imam Bukhari ya kawo akan tibin nafs lalle wadata ko walwala kwanciyar hankali ni'ima ce da ta dace a gode ma Allah madaukakin sarki حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية an abdurrahman ibn jubair ibn nufair an abihi an nawas ibn sam'an al-ansari sam'an al-ansari annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil birri wal ithmi nawas ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene ayyukan kwarai albirru me ayyukan da shari'a ta yadda da su me kuma al-ithm aikin da yake sabo ne shari'a ba ta bashi goyon baya ba ya za a yi in gane su me ma'auni sai manzo Allah ce masa albirru husnul khuluq ayyukan kwarai abinda shari'a ta gamsu da su sune kyawawan ɗabi'u duk abinda za a ce ala san barka wannan shari'a ce mun wuce hadisin a baya wal ithm abinda yake zunubi ma hakka fi nafsik abinda ya susa a ranka abinda ya tada ma hankali ya hana ka nutsuwa ya hana ka sakewa wannan shine zunubi wa karihita kuma ka kyamace an yabbali a alaihin nasi nasu mutane su fahimci ko su ga halin da kake ciki ko abin da kake aikatawa wani abin shine ake kiransa al-ithmu wa karihita an yabbali a alaihin nas baka so mutane su ga abin da kake aikatawa wani abin shine ake kiransa al-ithmu Allah ya tsare mu da haka kenan ma'auni manzon Allah ya ajiye da mun tattauna hadisin a baya duk abin da ka ji kana da nutsuwa kana da kwanciyar hankali ba ka da problem kowa ya ganka wani abin daidai yake da shari'a duk abin da kake koye koye ba ka so a ganka wani abin zunubi ne mun wuce hadisin a baya mun tattauna to amma mai imamu bukhari yanzu yake da bukata a wani hadisin da ya koro maka kashi karkashin babin da yake magana a tsibin nafs walwalar rai da kwanciyar hankali mai imamu bukhari ke so mu kudda a cikin shi wa ya hango wani abu a ciki na'am akramuka Allah eh al-ithmu ma hakka fi nafsik aha eh an cire ibn nafs sai ka kara mun bayani ne a ya hakuri dan dira na eh yawwa shi ne na eh to me zai sa a cire ki kamar baka zo wanda nake so ka zo bismillah malam kana kan hanyar amma dai ka ƙin ƙarasa inda nake so ka ƙaraso na'am na'am wajen yawwa hina abin da nake da bukata in ka ji mutum na cikin walwala na cikin nutsuwa to daidai yake da abin da addini ke bukata a lokaci diran da ka tahi ka ji ka kana cikin kuncin rai kana cikin damuwa ka rasa me yake faruwa akwai abin da ya kamata ka duba a ran kamar in ka rasa sallah asubahi ai laifi ce sada sallah asuba a cikin jama'a ko to wannan kuncin da zaka tahi da hi a cikin ranka ana karantar da kai lalle akwai wata matsala da ya kamata ka duba tsakaninka da kai da ubangijinka ko dai baka yi sallah cikin jama'a ba ya kamata ka yi ta istighfari ko akwai wani zumunci da ya kamata lalle lalle ka sada a wannan lokacin baka sada ba ko ka kon bi baka yi kyauta ba kawai a sa maka kunci a rai ka ji kana ta damuwa ka rasa abin da yake maka daɗi to he ka lallaba ka samu wata dubu biyu dubu uku ka fidda ta daga lissafi sai kuma ka ji natsuwa ta fara da maka cikin rai ko kuma yanzu ya kamata a ce lalle ka yi zakka ba ka yi ta ba sai a jefa maka wannan kunci shi da abin da imamu bukari ke magana in ka ji kunci a rai to akwai abin da ya kamata a duba in ka ga mutum na walwala na cikin kwanciyar hankali na cikin natsuwa to lallai komai da komansa lissafinsa suna tafiya daidai da shi shi da ubangijin shi ina muhallin shahid da imamu bukari ke son guda al-ismu ma haka fi nafsi duk abin da ya susa a rai to akwai abin da ya kamata a duba ba a cire mutum nutsuwa ba a cire mutum walwala ba a cire mutum jin daɗin rayuwa har sai idan akwai wani abu da ya faru inna la la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai cire maka walwala da nutsuwa ba har sai idan akwai wani abu da ya faru na'am to shi ma matsala ta yan baka ji alal ba ko sai kuwa shugabanninku addu'a Allah ka ba shirye su Allah sa suke suka mana alar da wuri ma matsala ce aiko eh na dauka zaka ce mu wani ba mamaki yan gidan ne suka tunzuro shi ko na'am za ga mutum ya fito na bol da 'ya'yan mutane a titi ko? kuma daga gidansa aka tunzuro shi na? ɗaya an fi tunzuro shi ko? to wani lokacin hatta matsalolin iyali ba a sa mutum a tunzura shi cikin iyali har sai da ita wata matsala in kaga ka samu matsala ta yi kiki ka ka haiwa cikin iyalinka still akwai abin da ake nuna maka akwai gyara ya kamata ka gyara tare da cewa kuma generally ne duk yadda kai kuma za a jarrabe ka saboda akwai wata jarraba ta ubangiji a cikin zama da iyali akwai zunuban da aka ce sallah ba ta kankare su azumi baya kankare su bacin rai da ake samu zama da iyali shine kankarar wannan kurakuran da ka aikata wa Allah madaukakin sarki eh to ko da ya zamanto ana ma alat ne fa alam ake maka akwai wani problem yasa gidan ya ki daidaita ko kuma akwai wani abu da ka aikata baka gano ba to sai Allah jarrabe ka cikin iyalinka sai kuma a kankare maka wani abin da ka aikata wani kuma ya sha wuta da faɗi sai ga kuma mamaki har ajalinsa za su iya yi Allah rufa asiri hadisi na gaba yace haddathana amru bin aun qala akhbarana hammad an sabit an anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ahsana an-nasi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yafi kowa kyautatawa hisani ko ahsana an-nasi ya fi kowa bautar Ubangiji yadda ya dace shi ne kaɗai yake bautar Ubangiji kamar ganin Ubangiji yake gaba da gaba ɓangare ɗaya na ihisani sannan a wajen mu'amala ya fi kowa daɗin hali ya fi kowa kyautatawa a hasanan nasi sannan ajuwadan nasi ya fi kowa kyautar da ta dace ita ce ake karanta aljut mai kyauta da yawa balarabe ta yake masa karim amma ka ja ce maka wane jawad ne jawad to wannan kyautarsa yana yin ta ne a gurbin da ta dace yasa balarabe yana da yalwar kalmomi wane yana da kyauta aka tambaya yake kyauta a ce maka da yake wa wane yana kyauta wa yake wa malaman islamiyya yake wa da kyautar wannan da kyautar ba su zama iri ɗaya ba to balarabe yana iya bambance tsakanin wannan kyautar da wannan kyautar to shi manzon Allah ajuwa da nasi ya fi kowa kyauta a gurbin da ta dace wa ashja'an nasi ya fi kuma kowa ƙarfin hali jarumtaka e ya fi kowa jarumtaka in ana yi hima na Allah bai ja da baya baya ɓuya baya gudu baya ingiza ku sannan kuma hiye neman faka ku yi yamma ku tare su he kuma hiye gabas a guji kaga kan a gama da ku shi wata ya ce haɗe ja ina yake a ce ai baya nan ko ba haka bane ba kamar da yake cewa zai mai da Najeriya cikin ɗan kankanin lokaci zai mai da ta kamar gidan zuko Najeriya za ta zamanto tarihi da aka tura masa sojoji suka yi rawar wannan me yasa suke ce musu ko operation python me suke ce masa python dance ko ana tura suka mai ba a ƙara ganin sa ba sai bayan shekara da wani abu a ganshi a Isra'ila yana dawafi ai da problem kenan ko in dai za ka tunzura al'ummarka kuma matsala ta zo ka gudu to akwai matsala to shi manzan Allah a shija'un nasi duk abin da ya faru manzan Allah ba zai taba ja da baya ba yasa hata yaƙi hunan ina ji wancan sati ne ko sati biyu mun taba wani abu inda manzan Allah ya kyauta da aka samu ganima an jarrabu sahabbai da suka yi fariya suka yi kuri da yawansu suka ce in dai yawa ne yake sa a ci mu da yaƙi ba za a ci mu da yaƙi ba sama da mutum dubu suka yi sukuwa za su je su murgi sai gari da suka kalle su su ɗari uku suna cin gari da yaƙi su ɗari da kaza suna cin yaƙi su saba'in sa gansu sun sama da dubu ɗaya da wani abu ya suka yi alfahari suka manta su wa Allah maɗaukakin sarki godiya eh sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su ya ce wa yau mahunainin iz a ajabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin duk da yadda duniya take da faɗi da suka yi wannan alfaharin sai da Allah ya tsuke musu duniya mutum dubu suka ji kamar a cikin wannan masallacin suke sun rasa ina ma za su ɓuya wa zaqat alaikum al-ardu bima rahubat kuma wallaytum mudbiri mutanen hunan din ba su taka kara sun karya ba amma sai da su sahabban manzon Allah suka taka a guje da suka kwate dukkan mutanen da suke tare da shi ba su wuce mutum shida ko mutum bakwai ba har da mata suka ɗauki makami suka rike ta ce Allah Allah ya tsine wa waɗancan na ɓangaren wanda suka turo abokan manzan Allah suka gudu arna kenan ta ce Allah ba ni ba abin da waɗannan suka aikata Allah ka tsine musu ya ce abin da waɗannan suka aikata kuma Allah yana nema musu uzuri sun gudu sun bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗauki makami tunda maza sun kasa maza su rike to amma duk da aka kwate dinnan fa mutum sama da dubu sun gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma kawai sai turo dokin sai fito gaba yace ana rasulullahi la kadhib ana bunu abdul muttalib yace ni ne manzon Allah babu ƙarya a ciki ni ne dan gidan abdul muttalib da haka duk wanda yake neman manzon Allah gashi a fili kaga mutane kwatiya suke hikuma danna kansa yake to da mutane suka ji manzon Allah na kirar yana ƙara danna kuma kowa sai fara dawa hayyacinsa sai suka fara gane fa ubangiji suka saba sai suka fara istighfari suna dawowa sannan kuma Allah ya juya akalar yakin musulmi suka yi nasara a cikin wannan yaki to amma wannan yake nuna maka inda zan fito mutum dubu suna ban kariya sun gudu mutum ya tsaya a gurin yana nuna maka cewa lalle yana da jarumtaka yasa ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashja'un nasi a hadisi ma sai yake so ya baka labarin wata jarumta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala qad fazi'a ahlul madinati laylata zata layla yace mutanen madina sun taɓa razana cikin wani dare irin ayi wata kururuwa ko a saki irin wata bindiga ko wata tare da ta taɓa yin bindiga da police station ko kana zaune a kofa arewa za ga mutum a guje eh ana tsammani boko haram ne suka zo a guje to irin wannan razanar aka yi abin ya yi ƙara kasan kafin mutane su tantance fa sai an jima an tare da 'yan sanda gudu eh to da aka na'am eh Allah karkatar da yamma da irin wannan hali din eh wallahi in kuka taba Allah yana zari aminci ne wallahi yasa in kaga kuka zauna kuna cikin aminci kuna da yaular abinci to kun fara daidaitawa da ubangijinku ne yasa aka wa mutanen maka Allah ya musu baiwa da cewa li ilafi quraish ilafi rihlatash shita'i wa sayf fali abudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya ciyar da su daga yunwa kuma ya ba su aminci daga su duk inda ka samu wannan abun biyu to kuna zaman lafiya da ubangijinku in aka samu insecurity yayi yawa a cikin ƙasa ba shugaba ake zagi ba sai an fara kallon laifukanmu mai muka aikatawa Allah madaukakin sarki a cikin ibada muna da problem ibada tsakaninmu da ubangiji in aka samu fari na abinci da yunwa akwai abin da ya kamata mu duba cikin halayyarmu to da aka samu da irin wannan razanin sai da mutane suka haɗu suka natsu sai ce famtsalakan nasu ƙibalar sauti sannan mutane suka haɗu suka yi gangan kwaikwayo suka nufa daga ina sautin yake tahowa bara mu tantance me yake faruwa fastaqabalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ƙadi sabaƙan nasa ilar sauti sai suka fuskanci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga inda sautin ya fito har ya riga ya mutane ina zuwa inda sautin ya fito so da aka ji ƙara a gefen gari mutane suke haɗuwa to wane ya fito wane ya fito hei mun haɗu an yi dandanko sannan za a ji shi ko manzan Allah yana jin ƙaran tuni har ya suru doki ya yi gaba lokacin da suka gama natsuwa sai ga ce a yawansu ya kai su tunkari abin shi ko manzan Allah har ya ji ya gano me yake faruwa ya juyo su suna tafiya shi yana juyowa kaga yana ga aikar hinjarinta ta kare a nan gurin an gama da jarmai a gurin eh fam qalaqan nasu qibala sauti fastaqbalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sabaqa an-nasa ila sauti wa huwa yaqul yana ce da su lan tura'u kada ku firgita lan tura'u kada ku firgita ba wani abu na je na gano insha Allah lafiya kalau kada kowa ya firgita kowa ya koma makwancin shi an gama muku wa huwa ala farasin li abi talha daidai lokacin yana kan wani doki na abu talha e yana fitowa kawai doki ya tadda na abu talha kawai sai ya kama shi ko sirdi babu to mutum yayi sukuwa da daddare akan doki da ba sirdi gurin da ake kururuwa ana karaji kai ka san ya iya ba karamin gwarzo bane ba wa huwa ala farasin li abi talha urin yace dokin tsirara yake ai ma alaihi sarjun babu ko sirdi a jikin shi eh kawai haka yake ko himfida babu ko haka manzon Allah ya hau bayan shi kaga iya dokin fa ba irin na yanzu bane kenan fa ko eh da gwaninta a ciki wallahi wa fi unuqihi sayf a wuyan manzon Allah kuma ga takofi a rataye in ya tadda fada za a yi a shiriki zai yi fada din fa kala sai manzon Allah yake ce da su laqad wajadtuhu baharan aw innahu la baharun sai yake laƙad wajattuhu ya ce na samu wannan dokin baharan ya ce kamar kogi yake kogi idan yana gudu ta ina ake tare shi baya ta ruwa ko ya ce to wannan dokin haka na same shi yadda ka san kogi haka yake kawai iya sukuwarka iya kayinka in dai za ka yi kawai zai yi ya ce laƙad wajen tuho baharan au inna hula baharun ya ce wannan dokin kamar kogi yake akwai gudu a jikin shi suka ce wannan dokin yana daga cikin mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya haushi dokin ana kiran shi mandub dokin nashi to an masa suna ne a mandub saboda wani tabo da yake jikin shi annadabu irin a take dokin ya taba yin rauni to kuma sai ya zama to yayi tabo a jikinsa a dalilin wannan taban yasa suke ce mashi mandub mai tabo to da manzon Allah ya haushi yayi wannan sukuwar akan shi ni da yake cewa laqad wajadtuhu baharan ai da kuke cewa doki ne mai sassarfa ya ni na same shi doki ne da gudu to tunda manzon Allah ya faɗi wannan kalma aka ce ba a ƙara tsere wannan dokin a duniya ba inda wa za su zuba dokin sa ya wuce mishi eh innahu la baharun ko laqad wajadtuhu baharan abu zuwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin abin da yake nuna cewa hatta dawakai ana musu suna kana da doki biyu ko uku ko mota uku ko hudu duk ya kai musu suna wannan kace yar amana ce wannan kace mai alkawari ce ko wannan kace sarkin daɗi eh ga duban sunaye masu daɗi masu ma'ana ka sa musu eh kada ka tsitsine musu kuma duk za su yi ta baka wahala akan hanya eh na'am yace haddathana qutayba haddathana ibnu al-munkadir ana abihi an jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullu ma'rufin sadaqa dukkanin wani abu da ya dace da shari'a wannan abun sadaka ne wa inna min al-ma'ruf yana daga cikin sadaka ko cikin ayyukan shari'a an talqa akhaka shine ka tari dan uwanka bi wajihin talq da sakakkiyar fuska cikin abin da ya dace da shari'a dan uwanka yana tahowa ka karbe da sakakkiyar fuska kana walwala yana daga cikin me dai ibn nafs karbar dan uwa da walwala yana bahi labarin hankalinka a kwance yake a cikin nutsuwa kake to karbar dan uwanka zaka yi da wannan walwala din ita kanta sadaka ce a cikin addini wa an tufriga min dalwika fi ana fi ina'i akika haka nan ka sauye daga gugarka cikin makayin dan uwanka wannan abin sadaka ne misali a yanzu a Hausance inda zaka gane in ka zo zaka dauki ruwan alwala ba ana sa mu daka kan fato ba to wani ya meko butarsa ka dauki wannan ruwan daga randa ka zuba mai shi hi ba ya tsuguna biya kwalfa wannan abin da zaka wa dan uwanka shi ma sadaka ne eh ko kuma ana daukar ruwa a sola kai ka riga ka shiga ruwa dan fanfan tsamo maka to wanda ya zo ka karɓi bokitinsa ka tariyo ka meko masa ba ya haiga caɗin ba wani abin shi ma sadaka ne to shi wani hadisi mai mahallin shahid a cikin shi a tsibin nafs da muke magana eh kyakkyawan hali ko natsuwar hankali ko ko daɗin rai mai mahallin shahid a cikin shi na'am abin hawa na garta ce wani a cikin sharhi ya higo walaikun salam koya ka kyautata mutum e tabbas haka yake yana cikin kyakkyawan hali amma muhallin shahid da muke magana muna magana ne a babun tsibin nafs daɗin rai ko kwanciyar hankali ko natsuwa ko to me muhallin shahid a cikin nan kullu ma'rufin sadaka wa inna min al-ma'rufi an talqa akhaka bi wajhin talq na'am eh kana da tsibin nafs sannan zaka samu damar taimaka dan uwanka dan kadan ya rage ne na'am wai fara magana eh mun wuce wannan hadisin ba hi bane na'am eh sakin fuska da za ka wa ɗan uwanka ka haɗu da mutum ya ga kana masa murmuhi alama cewa kai ma daga cikin ka kenan hankalinka a kwance yake ba da za ku iya haɗuwa da mutum ka saka fuska ka yi murmuhi kuma kana cikin tashin hankali to alamar a ganka kuna tare da mutane kana sakin fuska kana walwala alama cewa kai ma dai a cikin natsuwa kake kai ma a cikin kwanciyar hankali kake ya ake samun natsuwa ake samun kwanciyar hankali daidaitawar ku da kai da ubangijinka yana daga cikin muhalli shayi na imamul bukari an talqa akhaka bi wajhin talq idan ga in ka zo kawai mutane salama assalamu alaikum kaga mutane kowa ne ya daga ya daga kai ya kalle ka jungun jungun kai ka ji ba dadi wai me yasa nan mutanen suka bata da nazo ko sun dauka kazan su nake su ko matsala zan musu ko roƙon su zan yi ko kaza zan yi daidai da wata matsala da muka tattauna yanzu yanzu nan kafin a shiga sallar magariba ko to ka sake fuskar wannan taka alama ce ta cewa hankalinka a cikin nutsuwa take Allah ya samu dace da wani hadisi Imam al-Bukhari ya rufe mana tsibun nafsi sai wani babin babu ma yajibu min aunil malhuf babin abin da ya zamanto na wajibi na a taimakawa wanda yake da buƙatar agaji in dai an samu mai buƙatar agaji a taimaka masa wajibi ne yace haddathana al-Uwaisiyu قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن ابي عن ابي مراوح عن ابي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال خير an tambayi manzon Allah wani aiki yafi zama alkhairi qala imanun billah wa jihadun fi sabili imani da Allah da jihadi da ɗaukaka addinin Allah qala fa ayyur riqabi afdal idan zan yanta wuya zan yanta bawa wacce ce tafi alkhairi kala sai ya ce a gilaha samanan wacce tafi tsadar kuɗi wa an fasuha inda ahliha mai daraja a wajen masu ita to ka yanda ta ita ta falada ina jan sa a gurguje min hadisin a baya qala afara'aita illam astati ba'd al-amal yace to ba ni labari in na kasa yin abin da ka ambata mai zai faru yace qala tu'inu da'ian ka amra ka taimakawa wanda yake cikin halin kaka na kai wanda yake kamar ma ya kasa yin komai to ka taimaka mashi wani abin shi ma sadaka ne aw tasna'u li akharak mutumin da bai da sana'a ya rasa ma yadda zai salwanta a kirkinta rayuwar shi ka agaza mai wajen sana'a empowerment yace wani abin shi ma sadaka ne qala afara'aita in da'ubtu yace to in rauni fa ya same ni qala ce tad'u an-nasa min ash-sharri yace to ka kare mutane sharri kar ka cutar da al'umma himanan sadaka ne yace fa innaha sadaqatun tasaddaquha ala nafsi sadaka ce da za ka yi ma kanka audul mahub shine a can da muka wuce tu'inu da'ian aw tasna li akhraj mun wuce hadisin a baya hadathana habsu ibn umar qala hadathana shu'ba qala akhbarani sa'id ibn abi burda sami'tu abi yuhaddith an jaddi an nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da mutum tabbata a gare ya ce ala kulli muslimin sadaqa akan kowane musulmi akwai sadaka wajibi ne kowa ya rika yin sadaka kala sai yake ce a fara'aita illam yajid to idan musulmi bai samu abin da zai sadakan ba fa kala sai manzon Allah ce falyamal falyanfa nafsahu to ya tafi yayi aiki ya taimaki kansa shi ma wannan abin sadaka ne imana hadisi mu wuce shi a baya wal yasaddaq in ya samu abin da ya taimaki kansa kuma sai yayi sadaka da haka idan ka bubbuga ka bubbuga Allah ya hore maka to kai ma duba wani mai karamin karfi naira ashirin ce naira hamsin ce naira talatin ce naira ɗari taimaka mashi in ka taimake kanka to kuma taimaki wani ƙala sai ce a fara'aita ilamin sauƙi idan ba zai iya aikin ba ba zai iya amfana kansa ba nan ta na bai nemo wani aulam ya fa'al ko bai aikata abin da kake nufi ba ƙala sai manzon Allah ya ce lir'in dal hajatil malhuf sai ambahe ya taimaki mai bukata wanda yake da bukatar agaji al malhuf shine al mustaghif wanda yake neman agaji ƙala sai ke ce a fara'aita illam ya saƙi idan ba zai iya ba aulam ya fa'al ƙala sai manzan Allah ce fal ya amur bil ma'aruf da rika umarni da kyakkyawan aiki ƙala sai ce a fara'aita illam ya saƙi idan umarnin ma ba zai iyo ba aulam ya fa'al ko bai aikata ba ƙala yumsiku ani shar sai ya ce to sai ya rike sharri kada rika aikata alkhairi fa inna halahu sadaka rike wannan sharrin ma kar yayi ayyuka na asha wannan abin shi ma sadaka ce a cikin al'umma Allah ya sa mu dace shi ma dai hadisin mun wuce su dukkanin su a baya abin da muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin na'am wanda yake cewa assalamu alaikum malam za a iya fara yin sallar walaha kamar karfe bakwai na safe ana fara walaha ne idan rana ta daga sama inda kin ganta a sama kwarara ko ka ganta a sama kwarara za a iya yin sallar walaha ba iyakan cewa da lokaci domin kace karfe bakwai wata rana ba ta fitowa sai shida da arba'in da wani abu da haka karfe bakwai ba ta gama yin wayo ba da haka ana la'akari da dagowar ta sama sai a fara yin walaha a lokacin assalamu alaikum da fatan alkhairi malam a taimaka mana da addu'a ta fatan alkhairi da nasara duniya da lahira Allah ubangiji ya shirya mana zuriya ya albarkace su amin to dukkanin mu muna wa junan mu da junan mu addu'a Allah tabbatar mana da dukkanin alkhairin rayuwa da kuma alkhairin lahira muna roƙon Allah ya sada mu da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah na alkhairi muna fata mu ubangiji ya sada mu da shi abin da ya roki kuma Allah na sharri mu ma muna roƙon ubangiji Allah ya tsare mu daga wannan sharrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi yadda lalacewar zamani ya zo ‘ya'ya suka zamanto barazana iyaye suna kafa kafa Allah ya taya mu wajen tarbiyyar su Allah ya tsare mana su Allah ya raba su da mugayen abokai Allah ya sa kuma su zamanto masu taimakon addinin musulunci da musulmi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin